نستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك أمته على المهجة البيضاء على طريقة واضحة غراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا ضال أو هالك فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يورانا تتا litinin wanda ya dace da tara ne wata musulunci takwas takwas da watan sofar wata na biyu hijirar shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da shida wanda ya dace da sha biyu da wata na takwas watan agusta miladiya 2024 idan tarihi ya inganta. Ci gaba da karatunmu na adda'u waddawa na bijimin malamin nan Ibn al-Qayyim al-Jawziya alaihi rahmatullah da wasu suka fi sani da aljawabul kafi liman sa'ala an dawa'i shafi wanda wannan shine darasi na 48 a jerin darussa da muke gabatarwa a kowane mako a wannan masallacin na Al-Furqan da yake wannan unguwa ta tudun morai a wannan gari na tawa a wannan ƙasa ta Niger muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya tabbatar da mu akan wannan aiki har zuwa mutuwa muna roƙon sa ya sanya ikhlasi a cikin zukatanmu kuma ƙara mana juriya da haƙuri a rayuwa a satin da gabata mun yi bayani ababen da malam ya jero muna akan abin da ya shafi tasirin zunubai da suke sanyawa kusan mun karanta ababe guda bakwai wanda yau za mu tashi a asar na, na goma cikin asarin ma'asi na takwas afuwan asar na, na takwas za mu tashi a kai da ikon Allah subhanahu wa ta'ala malam ya ce wa minha na daga cikin ai tasirin sabon Allah da yawaita zunubi da yake jawo wa ɗan annabi Adam hirmanu ta'ati shine a haranta masa yin da'a wa Allah na daga cikin tasirin mummunan tasirin da sabon Allah da yin zunubi yake jayo shine haranta wa ɗan annabi Adam yi wa Allah da'a malace falau lam yakul lizambi uquba da a ce zunubi saban Allah baya da wani sakamako ko wani uquba ko wani hukunci illa an yasudda an ta'atin takuna takunu takunu badalahu face sai wata hanya ce da yake katange illa an yakuna illa an yasudda sai dai kawai ya katange ya taushe an ta'atin takuna badalahu game da yin da'a wa Allah subhanahu wata'ala a matsayin marmakon wannan abin abinda mallam yake so ya ce muna anan shine cewa a duk lokacin da mutum ya aiwatar da zinubi to wata ukuba ce ta wani aikin alkhairi da ya kamata ya aiwatar sai aka hana sai yin wannan aikin alkhairi sai ya sauya sa da mummunan mummunan aiki na fatan mun fahimta jama'a mun fahimci karatun da za a ce zinibi sabon Allah bai da wata ukuba sai wannan ta haranta maka yi wa abun yin abun da Allah yake so zuwa ga abun da zai jayo hushin Allah subhanahu wataala shi kade wannan ukuba ce wannan azaba ce mai girma a ce Allah subhanahu wataala ya haranta maka yi masa bauta kuma a masanya maka da wani abin mummuna wanda ke sabon Allah subhanahu wataala sai ma da ta abun bai tsaya anan ba wa yaqta tariqa ta'atin ukhra sannan kuma yin sabon Allah da ya zamanto dalilin taushe aikin alkhairi har aka aiwatar da sabon Allah to kuma zai yanke zai toshe wani aikin alkhairi hanya da za ta kai ka zuwa ga aikata aikin alkhairi na daban ma'ana idan mutum ya yi sabon Allah subhanahu wataala to ka wani aikin alkhairi ne da ya kamata ka aiwatar ba ka yi ba sai ka aka sauya maka shi da sabon Allah subhanahu wataala to yin sabon Allah shi kuma yana kange mutum akan hawa akan wata hanya da za ta kai ka zuwa gaiwa Allah subhanahu wataala da'a Allah ya sa kuna fahimtar Hausar mun bai ci karatun ko sai ya ce fayan qati'a alaihi bizambi tariqun thalitha haka kuma dalilin sabon Allah zunubi da mutum yake aiwatarwa hanya ta uku ma sai ta yanke hanyar aikin alkhairi sai ta yanke sai zaman to zunubin ne yake aiwatarwa zunubin ne yake ƙara aiwatarwa summa rabi'a haka ma hanyar za ta sanya mutum ya aiwatar da aikin alkhairi sai ta ƙara yankewa dalilin wancan sabon Allah da kai na uku ma'ana kana ƙara sabon Allah to kuma kana ƙara nisa da yi wa Allah da'a kuma kana ƙara yin nisa cikin zunubin ne a duk lokacin da mutum ya aiwatar da sabon Allah to ba shakka wannan sabon Allah zai jayo wani sabon Allah ne kuma zai sanya ka nisanta da mi da yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ibada ina fatan kun fahimci misalin ko to wannan na daga cikin tasirin zunubi ƴan uwa wanda malam yana ta jan hankalinmu ne domin mu gano haɗari da munin abin da mu nisanta ubangiji subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ba mu dama da iko na nisantar sabonsa innahu waliyyu wal qadiru ala zalik ba shakka ya kai ya kai hukuba a ce wa dan a ce dan annabi adam yana nisantar abotar Allah subhanahu wataala malik ya ce wa fayanqati'u alaihi bizambi ta'atun kathira da wannan kuma tadilin sabon Allah ko kuma tadilin yawaitan zulubi da mutun yake yi sai hanyoyin yi wa Allah da'a da dama ya rabu da su sai da mantu duk yayi watsi da wata hanya da ake wa Allah subhanahu wataala da'a kullu wahidatin minha khairul lahu min ad-dunya wa ma 'alayha ladar da zai samu idan yayi wa Allah da'a kowace daga cikin ladar ko yi wa da'an yin aikin da'ar khairul lahu min ad-dunya shine yafi alkhairi wa gare sa game da abasa duniyar wa ma fiha da kuma abin da ke cikin duniyar kusan akwai ayyuka na alkhairi wanda yin su yafi a baka duniyar da abin da ke cikin ta girman lada da Allah yake baiwa dan annabi Adam da ya aiwatar da su yafi duniya da abin da ke cikin ta daga cikin wannan ayyukan jama'a shine raka'atanil fajr ko kun bayyana raka'atanil raka'atanil fajr ya tabbata hadisin shugaban halitta cewa raka'atanil fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha mutun ya raka'a guda bi bayan ketowa al-fajr kafin tayi da sallar subahin yafi a baka duk duniyan nan da abun da ke cikin ta Allah ya sa kuna fahimta ka samu yin nafila raka'a guda biyu bayan al-fajr ya keto kafin a tada sallar subahin lahatar da Allah zai baka yafi abin da ke yafi duniyar gaba ɗaya da abin da ke cikinta. Ina ba da mun fahimta. To idan mutum a she anan mafhumul mukhalafan karatin idan har na waye gari cewa ni da nake maganan ba na cika samun raka'ata ne fajr ko ban ma yi ta gaba ɗaya ma to ashe in na bincika sai na gano akwai abun da nike wa Allah da Allah yake kusata Allah da Allah ya haranta min wannan alkhairi jama'a kun fahimci karatun wannan shine abun da malam yake son ya gaye muna daga lokacin da mutum yake wasa baya iya yin aikin da ubangiji subhanahu wata'ala zai ba salladar da tafi duniya da abun da ke cikinta to yana nuna cewa akwai abun da yake aiwatawa wanda wannan abun yake jayo hushin Allah da Allah ya haranta masa wannan da'an mafhum tayyib mala ce wa hada misalin wannan fa karajulin kamar mutum ne akala aklatin da ya ci wani irin abinci aujabat lahu mirdatan tawila da ya sabbaba masa ya ja masa rashin lafiya mai tsawon zamani yayi dogon lokaci yana fama da rashin lafiya mana'atuhu min iddati aklat wanda wannan rashin lafiyan ya hana masa watan cin ababe masu dimbin yawa atyaba minha wanda wa'annan abubuwan na abincin sun fi wancan abincin dadin da ya ci mutum ne zai ci abincin da abinci daya wanda wannan abinci zai ja masa rashin lafiyar da ya haranta masa cin abubuwa da dama wanda wannan abin sun fi wancan abincin da ya ce har ya sa ya shirshin lafiya da isi. A tankasan mala akwai magana nan ko? Shi yasa mu dinga sa tunani muna hararo abin da malam yake so mu gano. A ce ga abinci guda ɗaya wanda wannan abincin ya sa ka rashin lafiya. Bayan rashin lafiya kuma ya jayo ba ka iya ci duk wani abinci mai daɗi wanda ya fi wancan abincin daɗi. to kamar saban Allah ɗaya yana jayo Allah ya haranta maka ayyukan alkhairi masu dibbin yawa. Mun bai ta karatun? Sai ce wallahu al-musta'an muna neman taimakon Allah cikin al'amarin Allah ka taimake mu. Sai magana ta gaba mala ya ce wa minha wa minha tana ce wannan kenan? Ta tara. Wa minha na daga cikin tasirin saban Allah da kuma ukubar saban Allah أن المعاصي تقصر العمر أن المعاصي تقصر عمر عمر عمر عمر وتمحق بركته ولا بد مالتي تبس daga cikin ukuba ta saban Allah da tasirin saban Allah da yake wa dan annabi Adam shine saban Allah yana jayo ragewar shekaru rayuwa ta dan annabi Adam yin saban Allah na sanya Allah ya rage maka kwanakinka a duniya, wa tamhaqu barakatahu kuma saban Allah na tafiyar da albarkar rayuwa, wala budda kuma ba makawa haka tana faruwa. Sai ce, fa'innal birra kama ya zidu fil'umu, kamar yadda aikin alkhairi nagarta ɗa'a wa Allah yana tsara wa rayuwa, yana tsara tsawon kwanaki. falfujuru yuqassiru al'umr haka ma saban Allah yana jinkirta yana takaita yana rage rayuwar dan annabi Adam sai malai ce amma wa qad ikhtalafa an-nas fi hadha al-mawadi malamai sun ƙara wa juna fa'inta sun ƙara wa juna sani akan wannan maganar cewa saban Allah yana jayo Allah ya rage wa dan annabi Adam shekarunsa wannan maganar malamai sun yi saɓani sun ƙara wa juna fahimta akan wannan me ake nihi a kai. Sai malai ce faƙalar ta'ifa wasu daga cikin malamai suka ci. Idan da malai ce ƙadi ikhtalafan nasu bayan nihin ayyuhan nasu ba ba. Ana nihin malamai bayan nihin ayyuhan nasu ba kaɗai masu wanke goma su sa biyar. Ana nihin masu kwana dare suna bincike. Hukun bai ci karatun? Su malai yake magana sai ce faƙalar ta'ifa wasu daga cikin malaman wasu tawaga daga cikin malamai suka ce nuqsanu umril asi huwa zahabu barakati umrihi wa mahquha alayhi wa hadha haqqun huwa ba'du ta'thir al ma'asi wasu suka ce abinda malai abinda ake nihi da rage rage shekaru shine Allah ya tafiyar da albarkar rayuwar gaba daya ya sanya albarkar mutum yayi ta abartaye ko kuma da kawai cikin bartaye kawai bartaye ne yake eh shine maganar mu yi adalcin tsantsa mutum yana yana an cire an cire albarkar rayuwa ba wata albarka ta zar da rayuwarsa wa mahaq wa mamhaqu hasan kuma an tafiyar da albarkar an tafiyar da albarkar baki daya sai zaman to rayuwar babu albarka cikin ta kuma babu babu an tafiyar da albarkar a ciki ba yadda za a yi albarka wa hadha haqqu malati wannan gaskiya ne ba shakka hakan tana iya faruwa sabon Allah na sanya Allah ya cire albarka cikin rayuwar mutum har mutum ya yi wasu shekaru kuma gashi nan bai wani abun a zo a gani ba sai mutum ya shekara hamsin shekara sittin amma kuma ka gansa inda za a iske yaro dan shekara goma sha shida dan shekara ashirin a nan za a tarar da shi kaga ai babu albarka a nan a kama ka da yayi a bakin gari babu albarka babu albarka a nan ko ba ka bane na wani wani concert da ya kama wani lattiza tare da ‘yan kwaya, yara yara suna bushe kwaya sai aka kama shi da su aka je komisariya. Komisar ya tambaye lattizan, kai baba yanzu da gema da hurhurarka, da hurhura kuma ka ta cikin yara kana shan kwaya. Me ya taka da wannan ya ce lalacewa. Lalacewa. Ai wannan gaskiya ce, kaga an tafiyar da albarkan ne. sai zamanto abokanansa shine wari ɗiyarsa da jikokinsa ana tambada a tambada za a ƙare ina ka fito tambada da daga tambada to wannan sabon Allah ke haddasa wannan Allah ya kare mu sai malai ce wa qalat ta'ifa eh wa huwa ba'du ta'siril ma'asi ba shakka wannan fa tasirin sabon Allah ne tasirin sabon Allah ke jayo ke jayo wannan wa qalat ta'ifa wasu daga cikin tawaga suka ce cikin malaman kenan bal tunqisuhu haqiqatan suka ce a'a su a tasu fa'inta da nasu tunani da abinda su suka hararo cikin wannan maganar shine saban Allah yana rage yana rage shekarun mutum kai tsaye in Allah ya rubuta maka shekara 80 a duniya dalilin saban Allah kana kai shekara 60 ba za ka yi 80 ba su suka ce haka suke fa'inta da za ka yi shekara 100 a duniya sai mutu kana saban Allah to sai a maka shekara 70 an cire maka shekara nawa shekara tamani duk da akwai ayoyi da nassi da cewa Ubangiji subhanahu wata'ala da shekara dubu biyar kafin halittar sama da ƙasa Allah ya zartar da komi na rayuwa to ya za a canza ababe wasu ka ce a aitu ga nan ya faru da da annabi annabi Dawud lokacin da Allah ya halicci annabi annabi Adam Ubangiji subhanahu wata'ala ya matsar masa duk zuriyarsa baki daya sai da ya ga kowa cikin zuriyarsa malam sai da annabi adam ya ganka eh gaba daya diyansa sai da Allah ya nuna masa su baki daya sai ya hango wani daga cikin diyan sai ya tambayar Allah wannan waye sai ga ce dan danka ne annabi Dawud sai sai tambaye Allah Allah shekara nawa za yi a duniya sai Allah ya ce duk dudu shi ka zai shekara ne 40 a duniya sai ko 60 ne ko arba'in ko six sai ce Allah ni nawa za ni a duniya sai aka ce za ka shekara dubu Allah ce zai shekara dubu sai ce ma Allah to a cire ke arba'in ko sittin cikin nawa shekarun a ƙara masa lokacin da annabi adam ya shekara dubu ba sittin sai mala'ika mutuwa ya zo amsa rayuwarsa sai ya ce wa mala'ika a ni shekara dubu Allah ya ce zan yi kuma ni sauran shekara sittin sai ce yo ka manta cewa ka bai wa ɗanka shekara sittin sai ce ya sha kai haka ya sha kai haka kaga shi ne annabi ke cewa nasiya adam fa nasiyata zuriyatuhu annabi adam ya manta sai zuriyar su kai mantuwa annabi adam ya yi musu sai zuriyar su kai manto masu masu musu ina fatan mun fahimci karatun dan haka suka ce a'a Allah yana rage shekarun ne hakikatan domin shekarun ba duka bane Allah subhanahu wataala sai da mala'iku shine yake yaya abin nan kinsu ana ƙara wasu suka ce suka suka fahimta kama tun kisur rizqa kamar da kasan saban Allah na rage na rage arziki da muka misalta a sati wancan cewa da Allah zai kaddara zai rubuta a littafin sa cewa zaka dinga samun jika 100 a kullun sai da mutu kana saban Allah to Allah zai mutsa jika jika 40 an cire nawa an cire 60 to yadda kaga hakan tana faruwa cikin arziki haka ma tana faruwa a cikin a cikin shekaru suka ce faja'ala Allah subhanahu lil barakati fi rizqi asbaba sai Allah ya sanya wa neman arziki ko arziki na da albarkar arziki ta da dalilai kathiratan masu yawa to kasirwa da take karata wa taziduhu da kuma take karawa albarkar take kara asbabu kin kuma take kara albarkar albarkar arzikin ma'ana Allah ya sanya wa arziki arziki Allah ya sanya masa albarka hanyar samun albarkar arziki da dama Allah ya sanya hanyoyin samun albarkar arziki na da yawa akwai hanyoyi na samun albarka ta arziki suna da yawa na daga cikin hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi suke cewa duk wanda yake son Allah subhanahu wa ta'ala ya yawaita masa cikin arzikinsa a kuma ƙara masa rayuwarsa falyasil rahimahu to ya dinga sada zumunta suka ce ai sada zumunta na daga cikin abun da ke sa Allah ya ƙara wa mutum arziki kuma na yana sanya Allah ya ƙara ya ƙara wa rayuwa albarka ya ƙara shekaru ina fatar mu fahimta haka Allah ya sanya albarkar dukiya ta da abubuwan da suke jayo dukiya ta samu albarka ko daga cikin akociyar da su ma na kasatu malum min sadaqa dukiya ba ta barkewa ba dan ana bayar da ita bal tana sanya albarka ne a cikin ta walil barkati fil umri asbab haka ma samun albarkar rayuwa na dalilai tukassiru da take ƙara ta wa tazidu ta kuma take ƙara albarkar take ƙara albarkar rayuwar rayuwa akwai ababe da dama da suke ƙara albarka a ciki daga cikin malin yake cewa akwai ta'a wa Allah subhanahu wa ta'ala wanda wasu na da na da mummunar na da fahimta wadda ba wannan ba ina ba da mun fahimci fakarin ko malai ce qalu sai malai suka ce wala tamtani'u a wani tazaka kuma wala tumtani'u ziyaratul umri bi asbabin kama yun ƙasu bi asbabin, daga ba a hana ƙara rayuwa, ƙarin rayuwa ba ya hannuwa bi asbabin, saboda wasu dalilai, kama da ƙarin arziki, kama tun kisun rizka, kama da ke yake arziki, in har arziki zai ƙara, in har sada zumunta zai ƙara wa mutum arziki, to ba shakka shi ba. sabon Allah na daga cikin abin da ke jayo raguwar shekarun mutum ina fatar mun fahimta fal arzaqu wala ce kaga arziki wal ajalu da kuma ajalin mutum was sa'ada da kuma jin dadin rayuwa was shaqawa da kuma tabewa wahala was sihha da waraka lafiya wal marad da kuma rashin lafiya wal ghina da wadata wal faqr da talauci wa in kanat bi qada'ir rabbi azza wa jalla koda ko suna akan karkashin watan hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala fa huwa yaqdi ma yasha'u bi asbabin ja'alaha mujibatan li musabbibatiha muqtadiyatan laha koda wa'annan ababen gaba dai da arziki da ajali da jin dadi da wahala da lafiya da rashin lafiya da wadata da talauci duk da cewa suna ƙarƙashin ƙaba'i hukuncin Allah, Allah ne ke ƙaddara wannan, to shi Allah fahuwa ya ƙadi ma ya sha'u, shi Allah yana zartar da abin da ya gada ba, amma bi asbabin da wasu dalilai, ja'alaha shi Allah ya sanya ta mujibatan wanda suke sabbaba li musabbibati ha suke jayo dalilanta. Allah ya sanya arziki akwai abin da ke jayo sa ko, waraka abin da ke jata mutum bai da lafiya zai mi, zai je ga likita dan ka zo ka ga likita ya rubuto maka magani baka sha maganin shi kadai bai sanya ka samu ka samu lafiya ko haka ne wanda shi shan maganin da ganin likita ba shi bane ke ba shi bane ke ka lafiyar wanda ke bada lafiyar shine wa shine Allah sai Allah ya dan farar da samun lafiya da zuwa ganin likitan ganin likitan bai wadatarwan kuma sai an an duba ka an baka maganin baka maganin kadai bai sanyawa ka warke sai gami sai ka sha magani bambanci karatun kamar da kasan zuwa samun kuɗi baiwa ka zauna gida ka kwanta ka ce Allah ya bamu ko baka ta kaje ma ba dole sai ka je mi je ka je kasuwan kuma in ka je kasuwan ma dole sai ka mi sai ka bude shagon in ka bude shagon dole sai ka mi sai ka kasa in ka kasa kuma sai ka mi sai ka zauna ka jira haka ne amma kawai haka daga zaune gida kawai kudi su ba su ba za su shigo to haka haka shi ma haka shi ma jin daɗi sai ka bi hanyoyin samun jin daɗi ba in za ka kawai ka zakara son ka more ka ji daɗi ka taka mota ka ka dunka shada ka sanya kai wace ce kai wace kuma baka sana'a eh ba shi turidun najaha wa lam taslik masilakahu yace inna safinata la tajri ala al-yabs eh kana son jin daɗi kana son ka more a ce ka ci ka cin nasara amma baka kama hanyar cin nasara ba yace inna safinata la tajri alal yabasi ba yadda za a yi jirgin ruwa ya tafi saman kwalta ba yadda za a yi dole sai mutum labudda bil akhdhi bil asbab kada ka san ba yadda za a yi kana son ka ka samu diya ka ki yin aure kai kana son ka samu diya kana so a dinga kiran ka baban wani kuma ka ki yin aure ta za ka samu diyan ko kai aure in ba kusantar mace za ka samu diyan kallon ta kadai zai sa ta dauki ciki ba zai sanya ba kaga labudda bil akhdh bil bil asbab to duk da cewa wannan samun arzikin da samun diyan da samun waye shi na a hannun Allah amma Allah ya jingina wa'annan ababen da dalilai in kana son diya dole sai ka yi aure kuma dole sai ka kwanta da ita haka ne ko in kana son arziki dole sai ka nemi jarin kasuwanci sai ka yi kasuwanci kuma sai ka zo kasuwan ka fake in kana son lafiyar dole sai ka je ka ga asibiti ka ga likita ya baka maganin kuma ka sha to wannan duka dalilai ne sabubbare da Allah ya dan fara samu wannan da wance ne ko kun bace karatun masha Allah malace wa qala ta'ifa zance na uku ko suka ce a'a تأثير المآسي في محق العمر إنما هو بأن تفوته حقيقة الحياة وهي حياة القلب سوى تأثير زنبي أتكن تفيد تفيد رايوة تفيد البركة رايوة إنما هو بأن تفوته حياة تفوته حقيقة الحياة شيني متون يرسى حقيقة أبن دا أكي تشوى رايوة مالك أبن دا مالك نهي أنن na cewa saban Allah na jayo mutum ya rasa a rage masa shekaru ba shekarun bane za a rage bitabti a'a za a waton za a mutum zai rasa za zai rasa abinda ake cewa haƙiƙanin rayuwa domin rayuwa kala-kala ce hukumbaita rayuwa kala-kala ce to abinda ake cewa haƙiƙanin rayuwar to zai rasa ta sai ce wahiyar hayatul qalbi ita ce rayuwa ta zuciya ita ce zuciya ta zamanto active kullun tana cikin ta da alaka da wa da Allah duk zuciyar da bata da alaka da Allah wannan zuciyar matata ce to malam yana nufin cewa shekarun mutum za a tafiyar da su ta hanyar Allah ya sanya zuciyar bata rayuwa sai zamanto babu wani haske a tattare da ita ba wani hasken imani ba ta sheki da ƙanshi da na masu imani kaga wannan kuma an cire ma an cire albarkar rayuwar kenan ko in har ya zama to mutum bai da alaka da Allah subhanahu wata'ala to an cire masa albarkar rayuwa mafhum malate ta'sirul ma'asi fi mahqil umri tasirin sabon Allah cikin tafiyar da albarkar rayuwa innama huwa bi an tafutahu haqiqatu an tafutahu haƙiƙatul hayati shine tabbacin haƙiƙanin rayuwa ya kunce masa wahi hayatul qalb shine rayuwar zuciya zamanto zuciyar madacciya ce ba haske a cikin ta sai zamanto ko bid'a ko shirka ko kafirci sun mamaye zuciyar ba ta da alaka da sunna da tauhidi da kuma musulunci baki daya ولهذا جعل الله سبحانه الكافر ميتا da wannan Allah ya sanya duk kafiri matacce ne ko da ka ga sai yana rayuwa in dai kafiri ne to a doron kasa matacce ne in kana son ka ga wanda yake mataccen da yake tafiya a doron kasa shine wanda baya bauta wa Allah duk wanda baya bauta wa Allah ko mi katan cikin sa ko mi katan kansa dai yake da manya-manyan diplomkin ne dai da yake da manya-manyan mukami a duniya to in ana neman gawa da take tafiya a doron ƙasa wannan shine kuma mai karatun saboda zuciyar matacciya ce da ka shi ma matacce shi daman mutum yana rayuwa ne da zuciya ba da gangar ba da gangan jiki ba mutum yana rayuwa da zuciya ba da ba da gangar jikinsa ba ina fatar mun fahimta amma ce ghaira hayyin shi kafiri matacce ne ba rayayye ba kama qala ta'ala kamar da Allah yake faɗa amwatun ghairu ahya'in su kafirai matattu ne ba marayu bane su kafirai matattu ne a mace suke ba wata rayuwa tare da su duk rayuwar da babu Allah a cikin ta to wannan rayuwar mai ita matacce ne koda yana tunanin cewa yana rayuwa to shi mutun ne matacce Allah subhanahu wataala ya kare mu da irin wannan mutuwa mutuwa ta zuciya malace fal hayatu fil haqiqati hayatul qalb tabbacin abin da ake cewa rayuwa a hakikanin gaskiya abin da ake cewa rayuwa shine rayuwar zuciya rayuwa mai alaka da sunna mai alaka da tauhidi mai alaka da bautar Allah subhanahu wataala mai alaka da addinin Allah subhanahu wataala tace rayuwa da take rayayye ake cewa rayuwa duk zuciya da ke da alaka da wannan to ita- wannan gangan jikin rayayye ne wa umrul insani muddatu hayati shi kuma rayuwar dan annabi adam to shine tsawon rayuwarsa rayuwar dan annabi adam rayuwar mutum shine lokacin da yake rayuwa yake da alaka da Allah umrul insani muddatu hayatihi malace rayuwar dan annabi adam to shine lokacin da yake da alaka da Allah a duk lokacin da baka da alaka da Allah to wannan lokacin kana mace ne kawai ba raye kake ba lokacin kake da rayuwa lokacin da ka dawo tare da Allah subhanahu wataala ka bisa so da kafa ina fatar mun fahimta falaysa umruhu illa awqata hayatihi billah malace abinda ake cewa rayuwar mutum shine awqatihi awqata hayatihi billah shine lokacin da yake rayuwa tare da Allah subhanahu wataala yake cikin bin Allah subhanahu wataala lokacin da yake yin abinda Allah yake so a duk lokacin da mutum yake aikata abin da Allah yake so, to yana cikin rayuwa ne yana raye ne, amma daga lokacin da kake aiwatar da abin da shi Allah baya so, to malai ce kana matacce, matar ke rayuwa matacciya ce, jikinka gangan jikinka matacce ne, watan an rage maka albarkar rayuwar. Daga fatilka sa'atu umurihi, abin da ake cewa lokacin rayuwar mutum, shine lokacin da ke da mi, alaka da wa, da Allah. lokacin da duk mutum ya shigo cikin masallaci zai ibada yana cikin mi yana raye lokacin da kake doke da Qur'ani kana karantawa kana mi kana raye kana wa manzo Allah salati kana mi kana raye kana tasbihi kana mi kana raye kana takbiri kana raye kana karanta hadisan manzon Allah kana raye kana wa mahaifiyarka biyayya kana raye kana duk wani aikin da Allah ya ce a aiwatar kana yin sa to kana rayuwa ne amma kana fita daga cikin tsarin abin da Allah ya ce a aiwatar ka je abin da ba Allah bane ya ce a yi to kuma ka mutu kun ba shi karatun kaga yanzu a shedu ɗan sholi matattu ne ba haka bane ba dai wanda yake da rai duk matattu ne ko da kana ganin su da manya-manyan jiki kamar samudawa to na banza ne matattu ne saboda abin da ake cewa haƙiƙanin rayuwa shi ne lokacin da mutum yake ɓatawa wajen bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne hakikanin rayuwa ta gaskiya. Sai mala ce, Falbirru wa taƙwa wa ta'a ta zidu fi hadhihi al'aukaci da haka aikin nagarta da jin tsoron Allah da kuma ɗa'a wa Allah ta zidu fi hadhihi al'aukaci tana ƙaruwa ne a cikin wa'yannan lokuta, allati hiya haƙiƙatu umurihi wanda su ne haƙiƙanin rayuwarsa. wala umar lahu siwaha bai da wata rayuwa ko bai da wasu shekaru ko ma bayan wannan shekarunka su ne lokacin da kake wa Allah subhanahu wa ta'ala bauta yanzu kaga da za a da mutum zai zai zai yi ibada a ce misalin kullum kana sallah ta minti goma ka hada da da na filfilinka duka minti goma kaga awa nawa kenan awa ɗaya je a haɗa da nafilfilinka da tasbihinka da arwallaka da komi awa biyu sai a ce mutum kullum yana da awa biyu cikin awa ashirin da da hudu to kaga awa sha takwas da za ka yi duka in dai ba aikin ba wannan ayyukan bane na alkhairi to a matsaki to in za ka kilga duka sai in ka kilga misalin awa awa biyu so awa biyu so bakwai nawa kenan sha hudu ko? Awa kenan ka eh? Aji ba? Awa biyu so bakwai sha hudu, biyu so bakwai sha hudu. Kaga idan ka ɗauka sha hudun so so hudu suna za su sha hudun so so hudu. Eh? hamsin da lissafi bai ce da kyau ba idan ka yi awa goma sha hudun kenan kaga zai ba ka rabin wuni kenan ko a awa a sati duka in aka tattara maka rayuwarka ta sati adadin awoyinka na sati sai ya zamanto duka sati da awa nawa awa 24 so nawa ke da kwai 24 so bakwai ɗari da sittin da takwas to kaga cikin cikin awa 168 da kai a sati a mako to awa 14 ne kawai kake rayi kuma ta awa 14 ne kawai kake rayi sauran awowin gaba daya duka a mace kake to in kana so kaga yanzu sai ka lisa to a wata kenan in kai wata to awa nawa kake rayi ina batar mun fahimta kaga ashe mutane sun jima mace ashe go Allah ya rufa mana asiri sai malai ce wala umra lahu siwa hadaka mutum bai da wasu ra shekaru da suka wuce awowin da yake tare da Allah subhanahu wataala wa bil jumlati in da yance wa bil jumlati to ana ne a dunkule eh malai ce fal abdu idza a'rada anillahi shi bawa idan ya kauda kai game da bin Allah واشتغل بالمعاصي يسا يشغل تر سابن الله سبحانه وتعالى ضاعت عليه ايا ايام حياته sai kwanakin rayuwarsa su lalace idan mutum ya shagaltu da da duniya sabon Allah kai ya zama to kawai kullun daga kallon balo in ana istad balo ku ne a kallon a tele kuma ku ne amma ba a taba sabon ana wa'azi a ganku a gaba kuma ta to wannan mutum ya lalata rayuwar sai ka tarar da mutum ya share awa uku yana kallon a minti tamanin har a ta yi kulon ya ke cewa ɗari da ishirin minti ɗari da ishirin ka zauna kana kallon ƙatta suna tahiya suna komowa ba wata riba da ka samu a ciki to ka san cewa ka lalata rayuwa baki ɗaya wannan musiba ce wannan musiba ce na ma laifin ka ce minti ɗari da tasbihi ne kake ta yi eh wallahi mutane na wasa da rayuwa shi yasa mu zage cewa akwai wasu ni'imomi guda biyu mutane na wasa da su as-sihhatu wal wal farag lafiya da dama dama ce Allah baka kai amfani da ita akwai lokacin da kana son kai wani aikin alkhairi ba dama Allah ya ruba mana asiri daga malaka cewa idan mutun ya ya kawo da kai game da aikin Allah kuma ka'ida ce ta Allah ba haushe ce duk wanda ki share masallaci zai share kasuwa duk wanda yake aikin Allah to sai yayi aikin da ba na Allah ba in Allah ya ce kai abu kaza sai kake aiwatar da aikin Allah to za a wai kana aiwatar da aikin da Allah bai saka ba wanda aikin da kuma zunubi za a rubuta maka idan aka ce karanta Qur'ani kake karantawa sai ka shigalto da, da TikTok ko kuma za aikin Allah ne kaga go go mutum shigalto da game sai ga mutum gashi na ya zo na an bude sallah ta lido kwas ana masa kuwa ciki ya da qur'anin ya buda ya karanta zai samu mi zai samu lada to kaida ce in ka bar abin da Allah ya ce kai to sai kai abin da Allah bai saka ba mun bai tago malaci allati yajidu ghibba idaatiha yawma yaqulu wanda zai zai da na sani wanda zai da na sani game da dalilin tozarta da lalatar da wannan rayuwar da yayi a wace rana malata yoma ya kulu ya laita ni kaddamta li hayati a ranar da cewa ceto na da na sani da na aiwatar da aikin kirkiwa rayuwata malace duk wanda ya kasa aiwatar da ayyukan alkhairi aikin da'a da Allah yake so ya shagaltu da aikin da Allah baya so ya bata rayuwarsa kuma zai yi da na sani bata wannan rayuwar a gobe alkiyama a radda zai ce ya laita ni qaddamtu li hayati ina ma ceto na da na sani da na aiwatar da aikin kirki wa rayuwata Allah ce fa yau mai dilla la yu'adhibu azabahu ahad a wannan ranar ba wanda ke yin azaba irin ta Allah subhanahu wataala wala yuthiqu wathaqahu ahad kuma babu wanda ke tamka irin tamkata ta Allah subhanahu wataala Allah ya kare mu malai ke cewa fala yakhlu imma imma ayyakuna lahu ma'a zalika tatallun ila masalihi dunawiyya wal ukhrawiyya dan annabi adam ba zai fita ba ba zai gushe ba ba zai nisanta da akan cewa ba yana tare da yana tsinkayen abin da zai zamanto maslaha gare sa wa duniyarsa ko zuwa alkhairin sa ma'ana dan annabi adam ba zai fita cikin abu guda biyu ba ko ya kasance yana tsinkayen abin da zai amfane sa a duniya da alkiyama aula ko kuma ba zai amfane sa ba ɗayan biyu ne duk abin da muke yi a rayuwa guda biyu ba za mu ci ciki ba za mu fita cikin abu guda biyu ba ko ya kasance wannan abun amfanin sa ga amfani gare sa gare mu a duniya da alkiyama ko ya zama wannan abun bai da amfani a duniya kuma bai da amfani a gobe alkiyama to me amfanin kai abun da ba zai amfane gaba a duniya da alkiyama me amfanin sa ka zo ka bata lokacinka a wajen wajen orchestra wajen rawa wajen kida wajen sauraron music yanzu da Allah in ka saurari waka mi za ta ƙara ka da shi idan mutum ya saurari waka mi zai ƙara shi da shi idan mutum ya ta yazina mi zai ƙara shi da shi ban takaici da haushi idan mutum ya je yayi sata mi zai ƙaro da shi talaucin ne dai ba za a gushe masa ba dan ba a kama hanyar yin arzikin ba haka ne eh ka taba ganin barawon da ya kuɗi babu kullun cikin talaucin ake saboda ba a kama yin hanyar hanyar arzikin ba. To da fa in lam yakun lahu tattalu ila zalika faqad da alaihi umruhu kulluhu. Idan mutum baya tinkayen abin da zai amfane sa a duniya da alkiyama to hakika ya lalata rayuwarsa baki daya wa zahabat hayatuhu batila kuma rayuwarsa ta tafi a banza kawai ka zo duniya ka ci shinkawar banza ka je lahira ka sha kashi mai kyau shikenan kawai wa in kana lahu tattalu ila zalika talat alaihi tariqu malike cewa idan ko ya kasance yana tsinkayen abin da zai amfane su a duniya da alkiyama ko talat alaihi tariqu bi sabil awaiqi to sai zaman to hanyar ta tsawaita gare sa dalilin tarnaki da yake samu a hanyoyi sai zaman to yana samun damuwa cikin abin da yake aiwatarwa ma'ana idan har mutum yana aiwatar da abin da yake na sabon Allah subhanahu wataala sanan kuma yana dubi makomarsa alkiyama da kuma amfanin wannan abun a duniya to zai zamanto hanyar tana da tsawo gare sa yana wahala sai zamanto tarnaki na rayuwa kullun cikin jarabobin rayuwa saboda Allah yana musu hannunsa mai sanda dan ya gyara wa ta'assarat alaihi asbabul khair sannan kuma hanyoyin alkhairai sai su yi masa yawa sai zamanto bai iya zuwa ya saurari alqur'ani ko ya zamanto a'a shi fa ya halarci alqur'anin ko yana karanta alqur'anin ba ko dalibin ilimi ne amma sai Allah ya haranta masa gudu alqur'ani kuma ta'assarat alaihi asbabul khair ko kuma sai da yana zuwa karatu duk sati ana karatu da shi amma dalilin wani abu da yake na laihi sai Allah subhanahu wataala sai ya hana mashi wannan yin aikin alkhairin sai zaman to ya ta'assarat alaihi yana son wannan abu amma baya iya shi ko kuma a'a sallar subahi sai ta masa wuya sai zaman to kullun sai ta waye zai dinga yin sallah ko kuma Allah ya jarrabe shi kwana gamta la'asar sai kasa tashin sallah kaga an aikin alkhairin ya kunce masa ko kun banta kai hatta aikin da zai ya samu lada irin na biyayya da uwaye da matan ba sai ya rasa sai da mutum kullun sallarsa ana kira shi ba a samu shi mamas tana neman su da wani aikin alkhairi in ya doka zai ce wa za ta cewa ayi kazan kuma in ya in aka ce in ta ce ayin zai yi to sai Allah ya toshe masa wannan hanya sai zaman to ana kiransa ba a samu wala sai kuna son ta doki sai rozan ya bace a ta kiransa ba a sabonsa dalilin sabon Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma ci karatun wannan tajruba ce ba alhayati duk mutum mai imani to haka tana faruwa da shi in kai wani laifi shi Allah ya maka hukuba dalilin wannan laifin da ka aiwatar malik ya cewa bi hasbi inshigalihi bi adaliha gurgudan yadda kake shagaltuwa da sabon da kishiyarta wa zalika nuqsanun haqiqi min umrihi wannan shine kuma abin da ake cewa tawaya mai muni a cikin al'amari ba shakka wannan shi da abin da ake cewa tawaya a cikin rayuwa mutum ya zamanto an hana masa yin aikin alkhairi yana tarnaki kana son da da kai ake yi ana zuwa wajen wa'azi da kai ana zuwa makaranta da kai ana tafiya wajen ziyarar marar lafiya da kai ana tafiya sada zumunta da kai duk wani aikin alkhairi ana yi da kai to kuma sai ka zamanto kuma kana dubin ka san da ladar kuma kana dibin makomaka alkiyama to sai kasance kuma kana wani abu na laifi baka bari ba to sai Allah ya toshe maka wannan abubuwan da alkhairin da zaka samu ladar yin wancan abun sai zaman to an kuntata maka a rayuwa sai mutum ya jin kunci a rayuwarsa ko kun fahimta wallahu almusta'an malace wa sirrul mas'alati sirrin wannan dai mas'alar anna umar al-insani abinda ake cewa shekarun mutum muddatu hayatihi shine lokacin da yake rayuwa rayuwa tare da wa tare da Allah yake cikin bin Allah wala hayata lahu illa bi iqbalihi ala rabbih kuma ba rayuwa wa mutum matuƙar ba ya fuskanta ya miƙa al'amarinsa ga Allah subhanahu wa ta'ala ba ne, yanzu ba akwai wanda tun tasowarsa wallahi yana tashi da aikin Allah zai fara, yana falkawa barci zai yi asawaki saboda shi manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam yake yi, bai tashi ya zabura kai tsaye, kusan ba sunna ba ce ka zabura ka tashi kawai ka miƙe tsaye. Manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam in ya tashi daga barci, to yana ɗan zaunawa saman gado yana saukar da kafafunsa sai ya zauna kakin ya miƙe sai ya yi aswaki sannan ya miƙe sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ya sa maka wa'annan ababen a rayuwa sai da mutu suna suna mutu amalul layla amalul layli wal amalul layli wal layla gare ka dare da wuni kana aiwatarwa kana yi kuma alwala za ka yi zaka zaka yi shifra tafiyan ka kai zafila kana sannan ka wuce masallaci kuma kana je kana addu'a tafiya masallaci zaka fito gidan zaka yi addu'a zaka shiga masallacin zaka yi addu'a ko baita ana ƙara sallan kuma zaka tsaya kai azkarikin da ake yi zaka fito masallacin zaka yi addu'a zaka shiga gidanka zaka yi addu'ar ka zo kuma sai Allah ya sanya maka program kin alkhairi wannan lokacin ka bayan sallar su bayan kuma baka yi kowa kwana zaka yi aikin Allah ne ana ko kuma ta wanda wannan aikin alkhairi ne ke jayo aikin alkhairi kamar da zamu gani a nan gaba malik ya cewa daka wala hayata lahu illa bi iqbalihi ala rabbihi ba rayuwa wa mutum matukar ba ya fuskanci Allah subhanahu wa ta'ala ba, wata na'umi bi hubbihi kuma ya dinga ni'imtuwa da jin daɗi ta hanyar son Allah subhanahu wa ta'ala wa zikirihi da kuma yawan ambacin sai zaman to kai jin daɗin ka shine ambaci Allah subhanahu wa ta'ala. Yanzu wani jin daɗin sa gaba ɗaya in ya sa Qur'ani wallahi tahiya yake in yana sauraron makaranta al-Qur'ani misali irin ya Qur'ana na, na duniya irin su Husari irin su Shurem, irin su Minshawi, eh, da sauran makaranta, irin su Maturut, eh, da wa kuma, irin su Sudes, eh, Shafiri ko? Ah, malam Shafiri ya san Ƙura'ani. Kana ji sai ka ji, wannan Ƙura'ani na duniya, to in ka ji sai ka ji kawai natsuwa, ka ji kamar a fitar jihadi wallahi, sai zuciyar ta natsu. to wani kuma in kana son ka gane tsuba ce gaba daya to kawai yana sauran ado gwanja wallahi sai kaga sai ya wuri da ado gwanja cikin ani da tayi da yawo ko kuma da sai ya wuri da ado rasulullah kullu yana tashi da sahi waka ce in tu yana cikin adare ta sai waka ce sai ya sai ya sabka dare waka yake saurari kaga wannan a mace yake wallahi a mace yake ta wannan kullura da kyawu ku sa hankali da lura sai ya zama to dalilin kidan da yake saurare sai Allah ya toshe masa arzikin sa sai ya biyo wuya da adaidaita adaidaita bai ji ya taji ba ga bane ba da Allah me ya kawo wannan abu da ya cire wannan sautin da Allah zai ji ko ba zai ji ba yanzu kaga mun fara fahimta cewa ashe saban Allah yana toye mutun arzikin sa da haka malai ce wa isari mardatihi da kuma fifita da zaɓe abin da Allah yake so, mutum ya zama to ya fifita abin da Allah yake so akan duk abin da shi yake so a rayuwa. To wannan ake cewa kana rayuwa abin da ake cewa hakikanin hakikanin rayuwa. Wanda kuma fasulun ne za mu tashi ko? Muna iya shiga ko mu tsaya mu kwana a nan? Mun yi minti hamsin na jin sai mu kwana a nan wani sati sai mu tashi daga cikin gano cewa sabon Allah yana jayo ɗan uwansa. Game da aikin alkhairi yana jayo ɗan uwansa. yin sabon Allah yana jayo wani sabon Allah ka ƙara yin wani, haka yin aikin alkhairi yana jayo yi wani yin aikin alkhairi. Allah subhanahu wa ta'ala ya kayo mu da sabonsa wani addu'a ta alkhairi wa wannan ƙasar tamu Allah subhanahu wa ta'ala shiga cikin al'amarinmu, kuma subhanahu wa ta'ala ya sanya mu wanye lafiya, kuma subhanahu wa ta'ala ya dacar da mu, Allah ya gafarta mana kurakuranmu, Allahumma jannibna al-fawahish ma alimna minha wa ma lam na'lam. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق واجعلنا من عبادك الراشدين بفضلك وكرمك ومنك يا أكرم الأكرمين ويا أجود المكرمين يا ذا المن والفضل والإحسان لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته